الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan uwa barkanmu da sake haduwa a darasinmu da muke gabatarwa na taujih na ilmul qira'at wanda kuma wannan shine majalisinmu ko zamanmu ko darasinmu na talatin da ɗaya muna cikin suratun nisa wato muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya za mu tashi ne a aya ta goma a cikin wato suratu an-nisa wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira an gane ko yawwa to eh waɗanda suke cin dukiyar marayu an gane ko ko marayi ana cewa marayu ana cewa marayi an gane ko daga marayi ne to kafin mu shiga cikin bayani za mu ɗanyi shimfiɗa Allah ya ce lirrijali nasibun maza suna da rabo ko kaso min mata rakal walidan na daga abin da mahaifa suka bari wal aqrabuna da makusanta walin nisa'i nasibun mata su ma suna da rabu min mata rakal walidani wal aqrabun na daga abinda mahaifa suka bari da kuma makusanta sai Allah ce min ma qalla minhu aw kathur abinda yake mai yawa mai kadan kadan ne ko kuma mai yawa daga abinda ya karanci ko abinda ya yawa to wannan aya sai Allah ce nasiban mafruda rabo ne wanda an ka farlanta shi Allah ne ya yanka asalin alfardu shine alqat'u in kana tafsirul qur'ani bil qur'an an gane ko sai ka ce to wanga nasibun mujmal abu ne da ke dunkule an cewa yana da rabu nawa za a bashi to ayoyin da za su zo yusikumullahu fi auladikum da kuma walakum nisfu ma taraka azwajukum da yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala ayoyin da sun kai zancen rabon gado an gane ko sun fassara abin da ya zo dunkule a cikin wannan nasibun mun gane wannan da kyau shi yasa abubuwa na ilimi suna buƙatar ka san wace ka'ida za a tafi tunda in baka san ka'idar ba ba za ka yi amfani da ita ba mun gane ko kuma ka roki Allah ya baka ikon aiki da ita don tana yawa ka santa amma aiki da sai Allah shahana maka to to kafin Allah ya shiga cikin rabon gado ya fayyace shi sai ce innal ladina anan alladina ismul mawsul ta domin mata ana cewa allati to amma ismul mausul ko na mufrad ne man ko ma yufidul umum kenan duk wanda ya ci dukiyar marayi ko maza ko mata ya akuluna suke ci fi'ili mudari'i ne yufidu tajaddudu wa takrar yana nufin sun ci sun kake tuba sannan kuma sai ce ya akuluna bai ce wa ya akulna ba mata li taghlibi janibi dhukuri ala janibi inas ko namiji ko mace wanda ya ci dukiyar maraya inna ma ya akuluna ya akuluna amwali ta masu kicin dukiyar maraya a nan wani sai ce to in gida ya shiga ko mota to ai bai ce ba sai a ce a'a ubbira bil akli anil intifa an ce ci amma amfani ake nufi wasu malamai suka ce a'a shi cin karshe hallaka dukiyar ne mun gane ko to tun da ci hallaka dukiyar ne da wanda ya sai mota wanda ma ya sai mota lokaci ya haɓanta tun da wani inci na zai yi sai ya ci misali miliyon ɗaya wani in mota ta sai da duke mara sai sai ta miliyon ɗari kaga wannan mun ba bai aula mun gane ko don haka kan wani ya ɓace ya ce a inda mota ta ka saya hukuncin aya bai shafe ka ba a a ya shafe ka ko ta fuskar ɓannar da ka yi ta fi ta ci ko kuma a'a dan dama ci shine abin da dan adam farkon abin da yake bukata ya ci don in bai ci ba ba zai iya rayuwa ba ko kuma a'a an ce ci amma ana nufin amfani da dukiyar kuna ganewa to Allah ya ce waɗanda ke cin dukiyar marayu zulman wanga shine ake kira qaid malam abdullahi zulman qaidi wajen malaman usulul fiqh da bai biya kenan da Hausa yana nufin ba duk ci bane domin akwai ci ba ta hanyar mi zalunci ba to wannan bai shiga ciki ba kenan sai baka mafu waɗanda sun kaci dukiyar maraya dan zalunci sun ci wuta waɗanda sun kaci dukiyar maraya ba ta zalunci ba ta hanyar zalunci ba sun ci halal dan ya ce ni ya ce wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran tatmi falyakul bil ma'ruf kaga zulman daban bil ma'ruf daban muna ganewa yawa sai Allah ce to inna ma ya'kuluna fi butunihim nara inna ma tufidu al hasr duk wanda yake cin dukiyar marayu ba komai yake ci ba sai wuta mu maido hankalin mu nan ba komai yake ci ba sai wuta nan in babu balaga a ba ta fasar ruwa a yau malla abdullahi muna ganin masu cin dukiyar marayu su sai nama naman rago su kai a gyara kuma su canye shi ko ban ji cikin su wanda ya ƙara ba ban ji wanda ya kuwa ba to ka kosan mutum in ya tamna wuta duniya ya tamna bala'i to Allah ya ce kuma wuta suke ci kuma inda ma ya ci hasar ya yi ya kullu fi butunihim nar nan sai ka aiki da balaga wato akwai na aka ce ma wato bi itibari ma sayakun abinda zai kasance gaba mun gane ku abinda suke ci makomashi zai koma wuta gare su wadda za su ci domin a yanzu ba wuta suke ci ba ba sai ko mun fahimta ba a yanzu wuta suke ci ba ita suke ci ba amma makomashi zai koma zai koma wuta kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ba da labari cikin kisa ta annabi Yusuf ya ce wa dakhala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a asiru khamra ɗaya daga cikin su ya ga shi na ta tsagiya ai ba ya ta tsagiya malam misbahu sai dai a taci inabi in kuma na wani afirka sai dai a jura haci su koma burkutu eh ko alkama ko amma dai ita alkama ita giya ba isa ake tatsa ba abinda ake yin shi ake tatsa a matsa ya bada giya nan na gingiya inji malaman zauri mun gane ko yawwa to anan kenan sai mu yi amfani da balaga naran ya kata na kira ce litta'azimi don ta nuna mugunyan wuta ce don wutar jahannama sai an buga su ta duniya su saba'in sannan ta bada jahannama guda karin wutar jahannama kenan Allah kai mu tsari to Allah ya ce wasa yaslauna sa'ira da sallu za su konu da wuta sa'ir kenan dama asalin sa'ir daga abin da ya taso na wuta rigirgi wa idal jahimu su'irat inji Allah ka ji bidun zahinta kuma Allah ce sai an kara mata an kara hasata subhanallah Allah kai mu tsari anan in za mu taujihin wannan qira'a an gane ko imamu ibn amir ad-dimashqi da imamu shu'ba wanda ake kiran shi shu'ba an gane ko rawi ne na asim ya koma kufi wasa yuslauna sa'ira an gane ko sun karanta yuslauna za a konar da su ko za a shigar da su wuta an gane ko in ka ce an sa su wuta duk wanda an kasa cikin wuta zai konu da ita in dai ba Allah ya so ba za ta kone shi ba an gane ko ko kuma za a shigar da su ko za a konar da su yan an kona su ai suna ciki to za ga malamai suna fassarori irin wannan sauran ƙurra sun karanta wasa ya launa sa'ira za su konu da wuta an gane ko an yi isnadin fi'ilin zuwa ga fa'ilin shi ya launa za su shiga ya launa kuma sa su za a yi kenan alif alhamzatun litta'diya domin yuslauna daga aslahu yuslihi ne to in mun kadi ba kowace daga cikin waɗannan ƙira'o'in tana da abin da yake tabbatar da nazirikinta ko ko abin da taujihinta da alkur'ani an gane ko qira'at da ta karanta wasa yuslauna qira'ata ibnu amir da kuma abubakar shu'ba za a Allah zai sanya su ko ya ba mala'iku izini su sanya su dan nan sai kai hattara da yace khuduhu faghulluhu sai ce mi thumma aljahima salluhu kaga nan Allah ya ce mala'iku su sahi cikin wuta to kuma can cikin suratul muddassir sai Allah ce sa uslihi saqar da Allah da kanshi na bai ce sa amru malaikata ba ni zan sashe saqar ko ta saqara da jin saqar ka san babu lahiya eh to kenan shin Allah ne zai sashi ko mala'iku mala'iku za su sashi amma da izinin Allah to kaga sa uslihi ya nuna za a sashi dai kuma Allah ya ce innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara suratul nisa'i aya ta 56 wannan ya tabbatar da daga asla yuslini kidan kaga wannan ya nuna an za a sa kafi ita ko qira'a ta zai konu da wata ko zai shige ta ita ma tana da irin nata kamar inda Allah subhanahu wataala ce islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum ko baka dan bane ko islauha al-yawma bima kuntum takfurun a cikin yasin an gane ko ko kuma innakum wama ta'buduna ma antum alayhi bifaniti bifatinin illa man huwa salil jahim kaga sali ba a ce musli ba wanda zai shiga cikin wutar jahannama kenan wannan ita ma ta dace da kira'a ta ce wasa yaslauna ko wace kira'a daga cikin su tana daga abin da tana da abin da yake zamantowa shahid nata a cikin kira'o'i na alqur'ani mai girma Allah ya taimake mu to wannan kenan sai mu je yanzu ga dangane cikin ayoyin gado waɗannan ayoyi kusan guda biyu kenan masu tsawo waɗanda sun kai rabon gado an gane ko yawwa Allah subhanahu wata'ala ce yusikumullahu Allah yana muku wasiya babban wasiya kenan ƙarshen wasiya ta fito daga wajen Allah fi auladikum ai fi sha'ani auladikum game da sha'anin ƴaƴanku an gani ko in an ka ce alwaladu ana nufin ɗanka namiji ko mace daga haihuwa ne walada yalidu wa walidin wa ma walada wal walidatu yurdina auladahunna wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf to game da sha'anin ƴaƴanku Allah ya muku wasiyar lizzakari namiji an gani ko masu fasharar tasha sun kace ƙato mislu hazzil unsayayin yana da rabo biyu yana da kaso biyu akan namaci ma'ana za a riɓanya mishi kenan namiji na da kashi biyu mace na da kashi ɗaya idan muka dibi wannan turawa shi na daga cikin abubuwan da yanzu sun kama ido hankali kan shi kun san wato yaƙi akwai akwai wato alƙital alhujumi akwai alƙital addifa'i alhujumi shine ka kai hari addifa'i shine a kawo mahari ka kare kanka to kala bi shi ke muna ganewa akwai alqital alhissi akwai alqital alma'nawi qitalul hissi shine yaki da makami ka dauki takobi ko mashi ko bindiga ko yuka ko adda ko abin da ya kama da haka addifa wato shi kuma alma'nawi shine suka kira yanzu alghazwul fikri a yaki tunaninka a yaki hankalinka a yaki aqidar da kai imani da ita to dukkan su akwai difa'i akwai hujumi malam misbahu yanzu idan mun kaɗo yanzu wata ƙasa na iya kai ma wata ƙasa hari to wannan ana kiran shi hujumi to difa'i wata ƙasar da aka kai ma hari ita ko ta kare kanta suna ne difa'i to galibin yaƙi hujumi mai ƙarfi shi yake ganin zai iya shi ko wanda yake tunanin ya fi wani ƙarfi addifa'i kuma wanda bai da ƙarfi ko ko wanda adda ƙarfi amma bai son zalunci sai kaga baya yaƙi sai in an taɓa shi yanzu kaga kamar america su yaƙin su galibi hujumi na su ga suna kai ma mutane yaƙi da hujjar wai kan mutane su kera makaman nukiliya duniya ba ta zama lahiya kuma su sun yi makaman nukiliya kuma sai sun kace wai tsaro na wai wai yanzu su kai ma wani hari su hana shi kera makaman nukiliya wai tsaro na su kai ma kasar su mun gane wannan da kyau amma in ka dibi rasha galibin yaƙi da suka yi menene difa'i ne yanzu in ba da an kace za a sa ukraine cikin nato ba a ɗauko makamai na america da na turai a aji iyakokin rasha a kai mata hari kasan dai rasha yan rasha a ce suna kallo fawa ta duniya a ɗauko maka mai aji bakin iyakarsu a kai musu haji kasan dai kasan dai wa wuta ta kai wa wuta kuma wai har yanzu ana na wai ana jiran su sa ido kan wannan kuma abin ga an yi yakin ga so ɗai so bi kuma tun lokacin da za a ba su yanci tun da jiha ce ta rasha sai da sun ka gaya musu ba a yadda su shiga nato ba sai da an kai wanga yarjejeniya kuma sun kaso su yi na farko an kai yaki sai da sojojin rasha sun ka shigo cikin kiev ina alkawali sun kace a yanzu za su bi alkawalin putin ce tun da sun tuba a dawo kiev ha yanzu kuma sun ka sake komawa su sake to shi na yanzu putin ce ba za su yadda ba tun da sun gane cuta ta akai america har cikin kankara bayan yakin duniya na biyu ta aje baz militar wannan zonkin nan wanda aka batun dan adam bai iya rayuwa cikin ta can america ta je ta kai makamanta na nukiliya ta ɓoye su wanda cikin min ɗin mintuttuka tana iya kai mara haji ta aji makamman cikin kankara amma Allah sa kankara ta yi ta zubowa ta yi ta zubowa sauran kayan sun ka nuci sun ka gaba su iya zama suka tsere sai suka komo gehe gehen wurin sun ka aza dan wani abin nan da soja dibiyar da suke da mummunan manufa kwanakin baya an gwado su ma cikin TV na gane shi wannan zonkin yanzu dan abin da ya saura yan kaɗan na inda kankarar ba ta zubowa nan na sun ka tsaya wuri ne wanda kankara ce kawai akwai dan adam bai iya rayuwa a wannan wuri eh saboda tsananin sanyi eh iya washi antarctic din nan don haka waɗannan mutane ƙarya ne suke yi to yanzu mun ba da misalin alhistini alma'anawi shine yanzu turawa sai sun gane akwai wani yaƙi da ya kamata su yi muna muna ganewa da su jira mu ja ayoyi da hadisai mu nuna aƙida su ba gaskiya bace al'umma su ta shiga cikin addini su dawo su yi karatu su turo mutanensu a kasashenmu ma ko su samu littattafanmu su ada tsari nasu a kasashensu su buɗe jami'o'i na musulunci na ƙarya wanda suka ce ma islamology da kuma islamic study da english an gane ko sai su samu wata aya da wata aya su haɗa su ɗebo shubuha ko su samu wata aya da wani hadisi su haɗa ƙarshen ta hadisin ko bai inganta ba ko ko ya inganta amma wajen haɗawar ake bukata ko su ɗauko wani hadisi da wani hadisi su buga sai a yaɗa to yanzu marmakon mu muke musu hari alƙitalul hujumi sai mu kuma alƙitalul difa'i to shine yanzu irin waɗanga ayoyin shi a dalilin da ya sani ɗauko wanga bayani an gane ko lizzakari mislu hadhil unsa suka ce wai duk ɗiyanka na kai ka haihe su amma an ce a ba namiji biyu a ba mace guda kina an yi zalunci kina Allah ya zalunci bayan shi wal iyadu billah shi yasa yanzu ko musulmi sai ka ga kasashen musulmi in mutum mutum bar dukiya matar shi sai ta je kotu ta ce a ita bata daba a rabin musulunci musamman in tana da ɗiya mata hudu waccan tana da ɗiya maza hudu kaga sai ta ga waccan za ta kwashe dukiya sai ta ce a ita bata yarda ba sai su yi justice sai a zo sai a yi irin rabo a ba kowa daidai wa daidai sun samu kuɗi muna ganewa to ni wace hikima ce to irin wannan kamar ga ɗaliban ilimi ya kamata su tattaro matsalolin da adda alaka da irin wannan me yasa wuri kaza an ka bambanta tsakanin namiji da namiji akwai abubuwan da musulunci ya ce da mata da maza duka ɗaya innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما كادنا أنت نمجي شيء متشتي نمجي شيء متشتي mun ji wannan da kyau akwai abubuwan da an ka ce maza su kaɗai za su yi kamar jihadi amma su mata ba a ce su su yi yaƙi ba bai dace da ɗabi'ar su ba sai dai akwai lalura babu mazajen da su taimaka wajen yi mutane magani ana iya maza za su ji mata za su ji amma ba don yaƙi ba mace ba ta yaƙi sai an kawo hari ga gari ana kisan mutane to in tana da makami ta ɗauka ita mata hidda kanta kuma in ta samu damar kashe kahiri ta kashe muna gane wannan kenan akwai abubuwan da hadda wato maza ɗaya an kace su yi sai kuma akwai abubuwan da mata ɗaya an kace su misali kamar yanzu shaida ta haihuwa mala abdullahi shaida ta haihuwa mata ɗaya an kasa wannan tunda suke karɓa haihuwa kenan in mace arwanka ko ungozoma wani kuke cewa ungozoma to muna cewa arwanka kuma wani lokaci eh eh arbiki to wannan arbiki ita ake kira alqabilatu da larabci alqabila mala abdullahi mace bai karɓa haihuwa in ta ce wangana a ɗan wanci eh eh ungozuma ko ungozuma duk ana cewa an gane ko to in ta ce wani ɗan wance na ana yarda don mi don aiki ne khasun bin nisa'i in ba lalura ba ba a san namiji karɓi haihuwar mace amma tura sun kai ta dubara sun kai ta dubara sai da an ka rage an ka kai yanzu doktar na ga a karɓa haihuwa ita ungozuma bata iya kuma yanzu suna nan suna ta tsuha tsohi na suna mutuwa sai an kai inda yanzu maza na su karɓa haihuwa to kaga bannar da ta faruwa kuma in ba ƴaƴan mu mata sun kai ta kokari sun kai ta wannan karatun ba a zamanance su karɓi wurin maza kaga an samu matsala mun gane wannan da kyau to kenan yanzu akwai abubuwan da mata ɗaya an kace su kenan musulunci ba zaluntar mata ya ba a'a ita mace akwai aikinta wanda musulunci ya ce ta yi wanda ya dace da ɗabi'arta yanzu kun ga kamar yanzu wanda suke kawuwar a kawo canje-canje kasashen musulmai musamman kasashen afirka da musulunci da kasashen larabawa ana son sai an kawo da canje-canje da kuma kasashen gabascin duniya an gane ko asia waɗanda sun karɓi musulunci kwarai irin su malaysia irin su indonesia a irin su yankin cecenia a cikin ƙasar rasha ana son wai sai an kawo canje-canje ba canje-canje na tura su su kawo ba mu musulunci ya karantar da mu yadda mata za su yi aiki mace ta je gida ta yi aikin gida a biya ta an yarda da shi in dai ba ta kuɗa za ta yi da maza ba hatta da aikin 'yan sanda masu bincike a airport an ce mata suna iya binciken mata 'yan uwansu a ɗauke su wanda su wannan bincike amma ɗan sanda mace ta sakko tini kayan aiki kenan ta zaka ta yi tsaye bakin hanya tana ma motoci haka ko mace ta zan soja cikin sanyi ta yi tsaye da bindiga katta na kwana kattan katta maza su yi kwana mace ta ɗauki bindiga ta tsare su ana sanyi tana karkarwa ba aikin mata ba kenan yadda suke so ba zai yiwuwa ba yanzu nan da Allah ce namiji yana da kaso biyu to irin waɗanda masalolin duk abinci kusu inda an ka bambanta tsakanin namiji da mace don a nuna musu hikimomin da sun kasa an ka bambanta tsakanin namiji da mace ba hasini mai yawa ban sani ko muna fahimta ba ba hasini mai yawa to kenan in kaga musulunci ya bambanta tsakanin namiji da mace to babu wani abin damuwa akwai dalilin da yasa Allah ya yi mu sanin hikimar da ta sa an kararrabe tsakanin mi tsakanin namiji da mace da zakari misal hafdul unsayin yanzu kaga nan sai an kace namiji da kaso biyu mace tana kaso daya yanzu daga cikin hikimomin malamai suke cewa in ka diba shi ar-rajulu mutaraqqib in ji shinqiti ne yake cewa namiji mutaraqqibul lin-nuqsan dukiyar shi jiran akai tarabu ita kuma ce mutaraqibatul liziyada tana jiran karuwa yanzu mutum mutum ne ya mutu sai ya bar misali da namiji guda da mace guda muna ji ko sai an karaba gado miliyan 100 bai ya bari misali nawa za a ba namiji miliyan guda mace ha yau dubu ɗari biyar ko jikka ɗari biyar to yanzu dukkansu sun kai aure shi namijin zai yin aure zai kai sadaki kuma zai kai sadaki ba in zai kai duke shi za ta rugu ba za ta rugu ba idan ya kai wa zai ɗaukar nauyin mata madalla to ita wa gama ce ita za ta kai sadaki ko za ta kai ma idan ta yi aure mijinta zai ɗaukar nauyin ta ko za ta ɗaukar da mijinta to kaji shi yasa hikima ɗaya daga cikin hikimomin da sun ka nuna musulunci ya nuna bambanta tsakanin namiji da mace amma su turawa abinda suka so karkashin wannan ba su faɗin shi abinda suke so auratayya ta lalace saboda daga lokacin da mace take ɗaukar biya mai ƙarfi ko ya zamanto biyan ka da nata ɗai ko naka ya hinata amma tana ɗaukar biya mai ƙarfi ko kuma nata ma ya hinaka to auren ku zai yi wahala don ba za ka bata umarni ta karɓa ba ɗai kenan na biyu idan ya zamanto sekretariya galibi ba a ɗauka sai mace ni a dalili kenan saboda wani ko don sekretariya zai zuwa wannan ma'aikatar sannan mai gidanta za ta yi mai biyayya daraktan fiye da mijinta don shi wannan tana tsoron salari dinta wanga ko ganin take yi kama aikin banza da take sannan in za ta fita ta sa kaya masu kyau in ta dawo gida ta ɗebe kai mijinta ta sa maka waɗancan tsohohi masu ƙazini da wari sannan ta tarbi mai gidanta da fushara kai kuma mijinta wanda an na halar ta ginci maka huska yo ina ta hiya sannan idan mata ka tana zuwa ma'aikata wasu ma'aikatu ana iya zina da lalata da matan mutane a ruɗe su da kuɗi ko abin da ya kama da haka ko ƙarin aiki yanzu ma'aikatu suna nan ana bincike kansu da dama waɗanda akwai ma'aikatun da ba a iya ba mace aiki sai wanda gaba da aiki ya yi lalata da mace sannan ya ba ta aiki to yanzu kuma duniya musulunci ne ce ka ba mace sadaki ko ka ɗauki nauyinta yanzu in ka tai ƙasashen gabas indiya irin su ƙasar indiya irin su ƙasar myanmar wanda suke ce ma burma a yanzu mata da ke kan mu za sadaki ni wanda muka zauna ɗaki guda da shi a jami'a shi ya bani labarin wani mutum ya kashe matar shi saboda sadakin da ya kamata ta kawo ba ta kawo ba yayi bayani yayi nema ya nema sun ka kiyasa ga sun kwari shi ya kashe ta dan ɗaki na na ɗaki guda muka zauna suna ne Abdul Jalil Indiya mata da kai maza sadaki kuma a Saudiya lokacin da muka ce karatu a Mahad Ali na haɗu da wani ɗan Indiya muna bakin harami wani wuri kusan harami hakan ga ni tambaye shi nace mai ni ina so in yi mai tambaya an ce kamar mata na kan maza su daki indiya yace haka nan in an daura aure da wani lokaci uwaye za su kawo dan in samu shaida cikakka ba wai labari kawai haka na fatar baka ba saboda wasu in ana bada irin waɗanda labarin abuwa sai a ce wai kai baka je ture ba kai baka yo sai ka je ture mutum nawa gaba da labarin makka bai makka ba ba ana rubuta abubuwa ba kuma da hujjoji da dalilai shikenan kai sai ka zama saboda baka son wa'azi sai ka ce ba a da labarin kaza da kaza kai duk labarin da kaga ba su a ka zo ka gani na karatu kai cikin wani littafi kai ka gani yau su za a buɗe littafi a karanta to ko qur'ani ka karanta ba wani bai yarda saboda ya saba masu ran shi muna ganewa su ko irin sauran kasashe mata da ke ɗaukar nauyin maza su ko irin turai society ce kamfani kenan in mace tana aiki miji na aiki account guda ake yi ko Ba baka da izinin ka ɗauki wani abu sai ta sani ita ma baka da izinin haka sai ku ɗauki nauyin family din yau 50-50 da faransanci ba daga english sun ka ɗauke shi 50-50 suke cewa 50-50 kenan to kaga wannan ba tsarin musulunci ba ne to son suka yi idan mata ba an hiddo su sun ka kama aikin gwamnati ba suka kama sana'a duk banda da suke son su kawo kasashen musulmi inda musulunci yake da ƙarfi ba ta yiwuwa yanzu kuma irin kasashen larabawa an gane ko da irin kasashen mu na afirka musamman afirka suna ganin niger da kuma arewacin najeriya suna riko da addini kwarai to in ba an samu su wannan mace ta je ta nemi nata ba ko a kirkiro project a ba mata awakai har su ya zamanto ana canya hacinka da karanka ita ko shanunta da awakinta na karuwa zuwa ga ita ta mallaka gida to wannan shi da bishe sun suka gari shi to waɗanda sun ka samu kamar gwara da ba su da addini kasashen gwarawa miji da ya kai sadaki yana ba da sadaki amma sadakin shine jarin sai ya koma gida ya zauna ita ce mace ita ta kasuwanci ita ta ɗaukar nauyin gida shi ko shi na nan ya yi sa ya ɗauro zane ya yi rinka ma yarawan kasu sai makaranta in marice ta dan bashi abin da za ta bashi to ina aure shi to doka irin waɗannan abubuwa kaji abin da suke son akai mace ta zan ita ta daukar nauyin gida kenan kai baka da magana ba wai zancan mu yasa ba tun da Allah ce li zakari mithlu hadhil unsayni su a shari'a su yana daga cikin abin da ya kamata kullun in sun ka kawo mas'ala su mu duba a shari'a su ya suke yi su a shari'a su ya halatta mutum yana da dukiya ya hana a ba 'ya'yan shi da 'yan uwan shi ya bar makare ita ko kyanwa musa kuma ita za ta ɗauki kamfanin da ke kula da musu shi zai ɗauke ta in ta canja kuɗin kuma shi juha da ita sama hanya yau wangana da kwace wani wajen mushari a musulunci akwai illa illa gidanwa in bu mu karanta tarihin waɗannan mutanen ba mu yi ƙoƙari wasu daga cikin musu karanta tarihin su su iya yaren su saboda a san yadda za a yi musu raddi mutanen nan suna haifo mu da sharri ta kafafen yada labarai kai mai da'awa kana bukatar ka san duniyar da kake ciki amma wani ce da yana cewa bai dace a yi kaza ba bai dace a yi kaza ba Allah ya sauka almuhimmu dai lidakar misul haddal unsayaini namiji yana da kashi biyu mace tana da kashi daya nan saboda ayoyin gado suna da sarkakiya ba za mu yi nisa ba kowace mas'ala mun ka cin mata tunda tawjihul qira'at ne muke yi a dan bayanin ta fi auladikum ya ce duka ƴaƴanku mun gane ko to sai malamai sun ka ce a a akwai wani tsari da aka cikin rabon gado a gurguji zan bada shi nan amun ne makhsus ba duk ƴaƴanku ba na farko dan da dukka haifa ba ta hanyar aure ba to nan bai gado ka sai kuma fahimta ba amma banda dan da akwai shubuha mutum ne ya aure mace mijinta ya sako ta saki uku sai ya aure ta da ya aure ta da niyyar ya sake ta an gane ko to tunda da niyyar ya sake ta ta sani ko ba ta sani ba ko ita ta sani duk dai ko kuma ba ta sani ba kina an yi tarayya mijinta ya sani misali ita ta sani ko ko shi mijin da ya aure ta ya sani da kuma mijinta wancan wanda ya aure ta an gane ko ko su ukun duk sun sani kaga wannan aure wasu malamai sun ce babu shi to ana nan ba ta halatta sai mijinta wancan ya sadu da ita tunda in sakin ta ɗaya yayi ba ta halatta ba to a kaddarta sai mijin ya sadu da ita ya sadu da ita marmakon ya sake ta sai ta dau ciki da ta dau ciki kuma sai ya sake ta sai ta haihu to ko da ta koma ga wancan mijinta shin yanzu shi wangada ni an matsayin shi nan kaga malamai sun kace to wannan dole na tunda na akwai shubha shi na da cikin wadanda za a ba saboda auren ya bayyana a zahiri na kwarai an kai mun gane wannan yawa to fi auladikum dai nan amuni amma makhsus akwai sharuɗa waɗanda ke gittuwa su hana a ba ɗagadu a wanda ya aure ta da yanzu a yanzu shi ne yake ɗan shi tun da shi ya shiga da ita eh eh shi da ɗan shi wancan da yanzu kan shi kenan sai dai in ta koma ta aihu wani can to sai malamai sun ce akwai wasu abubuwa cikin rabon gado in kan rike su ka'idodi za su taimaka maka akwai abajada wanda galibin malamai na zauri misali suna amfani da shi su ba su rubuta ɗaya biyu uku haruffa kamar letter suna amfani ne da abajada sai su ɗauke shi kowane su ba shi adadi an gane ko kamar ƙa tana nuhin ɗari ya tana nuhin goma to sai sun ka yi su haka shi ne za ka ga galibin malamanmu na gida in za su buga hisabi da shi suke aiki har wani malami ya littafi a nan wajen arewacin najeriya ya sami suna hisabi a sauƙaƙe mun ji wannan da kyau sauran malamai kuma suna amfani da ɗaya biyu uku hudu musamman irin waɗannan nambobi da ake aiki da su na lissafi duk da yake nambobin da ake aiki da su yan tuwa waɗanda turawa suke amfani da su na faransa da na ingila muna ganewa asalin su na larabci ne musulmi suka kirkira su a ƙasar spain waɗanga da muke aiki da su da muka ce larabci irin waɗanga da muka aiki da su su kuma ba larabawa ne asalin su da ƙasar indiya ne an gane ko to wannan sai sun kace to kai aiki da abaja da wajen sanin lissafin daya biyu uku hudu biyar kai aiki da haba da baza shi ko haba da baza wani tsari na an kai masu daukar nisufi kaza na masu daukar rubu'i kaza na masu daukar sumuni kaza na masu daukar sulusani kaza na sai sun kai shi da ka zo ka rubuta haba da baza sai ka hidda su ko cikin internet yanzu in ka sai ka sa haba mala abdullahi da baza eh haba da baza da ha ha babba da ba'un da alif da ba'un da abin da zayu wannan lissahi ne mai yawa babu lokacin da mu kawo shi da mun kai tafsiri a Imam Malik cikin suratul nisa'i mun kawo shi muna ji da kyau sai kuma guda wanda shine zamu kawo wanda shi ke da alaka yanzu kai tsaye da wannan al'am al-makhsus ƴaƴan ku duka to sai malamai suka ce banda in sharuɗa sun gitta su ne cewa ish laka rizqu Malam Abdullahi, "Aish laka rizku, ainun tana nufin Adamu istihlal jaririn da ya kwaɗo bai koka ba, bai gado, tunda ya haɗu matacci. Shin, ish, shinun tana nufin a shakku fi sabiƙil mauti. Idan an kai shakka wanda ya rage mutuwa, ɗa da uba sun ka ɗauki mota ko jirgi sai suka yi hatsari ko jirgin ruwa ko abin da ya kama haka. Sai an ka iske su matacci, to babu mai gadon wani, tunda ba a san wanda ya rage wani mutuwa ba. shi ko ka'ida ce sai wani ya riga wani mutuwa sannan wani gagaru allam sai sun kace alli'an ish laka lamun kenan lam la tana nufin alli'ani dan da an kai li'ani bai gadon baban shi amma yana gadon mahaifiyar shi mutum na yana da mata yace ta yi zina tace bata yi zina ba babu shaidu hudu sai su je gidan alkali in an kai li'ani wannan rantsoyin da aka yi wanda suratul nur ta yi bayani walladina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada illa anfusuhum yayi rantsuwa ita ma ta yi rantsuwa waɗannan guda biyar biyar kin an gane ko to sai a raba auren to tunda an raba auren sai a ce to shi dan tunda akwai yaggiya aure musulunci ya hankalta mu da waya mutum zargi mata sai da zina amma tunda bai da shaidu hudu a matsayin shi namiji ba a mai ba a mai haddi na kazahi ita ko tunda ta rance ba a ƙaryatar da ita sai an ce to dan ya gare ta amma bai garin baban shi kuma za a ce mai shege ba sai da kira shi dan li'ani to wannan yaron bai garin baban shi ba a shikenan ai bangare biyu na lam ishlaka ka alkufur kafirci la yarsu almuslimu alkafir wal kafir almuslim hadisi na sahih bukhari na manzo sallallahu alaihi wasallam an gane ko musulmi bai gadon kafiri kafiri bai gadon bai gadon musulmi an gane ko to amma shin su kafirai wa junan su ikhtilafu din an yi sabani shin kirista zai iya gadon yahudi gadon ba yahudi ko ba yahudi zai gadon kirista wasu sun kace babu gado su ma wa junan su tun da kahirai sun ɗauki juna kiristoci sun ɗauki yahuda kahirai ka yahuda sun ɗauki kiristoci kahirai amma an haɗa da old testament da new testament an ce duk littafin addinin suna duk ƙarya ta an ka haɗi a wajen yahudawa kiristoci kafirai ne domin su yahudawa sun ɗauki annabi isa ɗan zina wal iyazu billah su ko kiristoci sun ce an Allah ne Allah ne to da wanda ya ce wancan ɗan zina da wanda ya ce wannan Allah ne aqida suna zama guda ƙarya ta mun gane ko wasu sun ka ce malamai suka ce al-kufru millatun wahida can su karkara su ce in sun gano su da ishlaka risku arram al'ira arriku bawa bai gado don ya an ba shi dukiya mai gida ne da karbi ta azai ibnu zina dan zina shi ma bai gado muna gane dan da an samu shi ta hanyar zina to shi dan da an samu ta hanyar zina waɗansu malamai suka ce a yana iya ya gado to sai an kace musu a'a akwai hadisi an gane ko ibnu zina la yaris wala yuras ko la yarithu man ahara bi imra'atin kenan hadisin wasu malamai sun ka ba a fashi wasu ka ce a'a hanyoyin shi in an hada su yana ingantowa dan haka dan zina dai bai gado kuma ba dani na shari'a ba nan da yace fi auladikum ash-shar'iyyin ake nufi muna gane wannan da kyau mu maido hankalin mu da kyau sannan waɗanda sun kace dan zina yana gado sun kafa hujja ne da mi da qissa ta Jurayj wannan malamin bai hude wanda karuwa ta ce dana shi na har ya shiga cikin abin ga yayi sallah yace ma yaro man abuka yace arra'i waye ba mun kai ce mi yace arra'i mai kiyo ya ce to kaga nan an danganta shi zuwa gare shi an ka ce a nan ya danganta shi zuwa gare shi ta fuskar abuhu at-tabi'i an gane ko la ash-shar'i nan kuma ana magana shari'a ne abu na gaba sai malamai sun kace kuma can shar'u man qablana ne nan ko an samu hadisai waɗanda suke nuna idan mutum yayi zina da mace dan bai gado ba sani ko mun fahimta ba kaga wa wanga nan cikin shari'a muna kenan ko da shar'u man qabla na ana aiki da shi sai in ba a samu abin da ya shi a cikin shari'a mu ba sannan sun ka kara da qiyasi min babi aula mu rike da kyau qiyasi min babi aula dan li'ani an ka ce bai gado tunda mi shi dan li'ani akwai aure tsakanin mata da miji shubuhata an ka samu an ka ce bai gadon baban shi uban ya kore shi an kai la'ani tare da an yi aure fa to ina ga dan da ba daura aure ba wanda mutane mu cewa dan gaba da Fatiha wai Fatiha da suka nuhi ta tsarmu armi ba ayi ta ba sai ya shigo gaba shi da dan gaba da Fatiha muna gane ko to wannan shine kiran ishlaka rizqu sai qaf qatlul wa tuwaris lil muwarris mutun ya kashe wanda yake gado sai wasu malamai sun ce a'a waɗanda ba sharuɗa na na gado ba mun gane ko wasu mawani ne shi adamul istihlal ana iya cewa shar'i ne wasu malamai suka ce a duk ana iya sasu sharuɗan gado ko a sasu mawani na gado domin in ka kashe shi kamar matsayin mani shi ko ka ce yana daga cikin sharuɗan ka gadi mutum baka kashe shi ba in kana gado shi wasu malamai suka ce a bambanta wasu shuruɗu ne wasu kuma mawani ne kamar arriqu abuna wanda ya gitto alqatlu abuna wanda ya gitto an gane ko adamul istihlal kuma halitta ce kenan sai zamanto sharadi na tahaqququl haya an gane ko shinun ashakku fi sabiqil maut shi wannan mani' ne domin gittuwa ne allam al-li'an shi ma mani' ne an gane ko hakan ga al-kufr shi ma gittuwa ne ar-riq bauta ita ma gittuwa ta yi ibnu zina shi ma yana shi ko yana zamanto cikin sharadi sai ka zamanto dan halatta nan kai gado wasu ne ko mun fahimta ba wasu malamai sun bambanta wasu abin ga kuma dalilan da ke sawa ai gado sai malamai sun kai talhisin su abu uku na malam malam misbahu nunun in ka gaji nunun ai kai wani harfi na ka sani dai ko to sai an ka ce a'a mai dashi harafi yadda ake faɗa shi da nunun da wawun da nunun sai ka ce nunun nunun ta farko tana nufin annasabu a samu dangantaka ta haihuwa wani dan wani na ko jikan wani na wawun tana nufin alwala'u ya zama to akwai wala'anci ba wanda an ka entas da shi da mai gida ne akwai gado akwai sharuɗa kuma suna da yawa nunun ta uku an nikahu auratayya tsakanin mata da miji to wanga a talhisi na ne baku abin da ya shahi rabon gado don abu na mai faɗi kwarai da gaske akwai wani littafi alkin shi manzumatul rahabiyya in ka same shi ka karance shi watakila in ka samu sharha wadda ta tattaro mazhabobi gaba ɗaya kaga ka fahimce shi amma ba rabin gado abu na wanda ke da faɗi kwarai da gaske kun gane ko yawwa wallahu ta'ala alam to sai Allah ya ce fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn in mata na ga gado yanzu ba namiji da mace ba nisa'an sun ka kasance mata fawqa ithnatayn sun wuce biyu falahunna thulutha ma tarak to suna da thulutha asalin shi thuluthanina sai an ka shahi nunul lil idafa suna da kashi biyu cikin uku na dukiya su ne thuluthani mutum ya mutu bai da mai gadon shi sai 'ya'ya mata guda biyu an gane ko to tun da cikin 'ya'ya sai a ɗibi kashi a kasa dukiya kashi uku in miliyan uku na sai a ba su miliyan biyu miliyan guda sai a diba yan akwai asuli akwai kanin uba misali ko wan uba in akwai guda daga cikinsu in kuma sun yi tarayya su sai a ba su can su raba dan dai mu gane mas'alar kenan to sai malamai sun kace nan akwai na barka ce ma mafhum fawqas nataini in sun wuce biyu kenan in sun zan uku to in biyu ne menene hukuncin su don Allah ya ce wa in kanat wahidatan falaha nisfu in kuma guda ce mutum ya mutu ya bar ya guda to rabin dukiya aka bata amma in namiji na gaba ɗaya sai kwashe dukiya in babu kowa ba sani ba to kahin mu shiga bayanin wannan mas'ala bari mu yi taujihin qira'at da an ka ce wa in kanat wahidatan in guda ce an gane ko falahan nisfu tana da rabi to sauran qurra kuma sun karanta wa in kanat wahidatun falahan nisfu in ta kasance guda wahidatun an gane ko to imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani suna ke kira al-madani yani sun karanta wa in kanat wahidatun mun gane ko yawwa wa in kanat wahidatun in ta kasance guda ce ita kadai bin raf'i kuma sun karanta wahidatan sai sun kace ita qira'a da ta karanta wa in kanat wahidatun kana naqisa ce naqisa ita ce wanda ba ta bukatar khabar shina wanda ake kaddara ma wujida wa in wujida kenan wa in wujida wahidatun kamar inda Allah ya ce wa in kana du usratin fa nadhiratun ila maisara ko maisura a qira'atan nafi' wa in kana zu usratin bai ce za usratin ba kenan sai nuna nan kana na wato na kisa ce li annaha la tahtaju ila al-khabar kiran wa in wujida zu usratin ana kiranta tamma eh tamma ake kiranta afwan ba na kisa ba kiran wa in hadatha ko wa in waqa'a ko wa in wujida kaga qur'ani ya tabbatar da wannan ita ko qira'a da tace wa in kanat wahidatan sauran ƙurra banda nafi da abu ja'far kenan sai ta zama to kana naqisa sai sun ce to ita ana taujihin ta da abubuwa guda biyu na farko da siyaki domin Allah ce fa in kunna nisa'an fawqa sunatayni bai ce fa in kunna nisa'un ba kaga an samu kana wato naqisa irin ta gabanta kina yaza as-siyaq as-sabiqu tun da gabanta ne sannan kuma an gane ko inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa in kana mithqala habbatin min khardal ko zaka iske wasu karanta mithqala wasu karanta mithqalu a cikin suratul anbiya aya ta 48 ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin ko mithqalu habbatin duk an karanta da shi wanda in mun zo can wurin za mu ƙara bayani kansu mu fayyace qurra din almuhimmu dai kana tana iya zamantowa naqisa kana tana iya zamantowa ta'amma shikenan kaga a alƙur'anan ce an yi taujihin ta ƙur'ani ma ya zo da waɗannan huskokin guda biyu in ma ɗan ƙur'ani yuna kake eh to kaga an ka ce in guda ce fala hannisfu tana da rabi sai malamai sun ka ce to nan akwai wani iskali an gane ko iskalin da akwai a nan an ce in guda ce rabi za a bata mu maido hankalin mu dan da kyau kuma an ce in sun hi biyu su ƴaƴa mata kashi biyu ake ba su na dukiya to in biyu din ne fa tunda ya ce fauƙas na ta yi ni sai wasu malamai sun kace nan fauƙa muƙohama kutsar da ita na an kai asalin shi wa in kana wato fa in kunna nisa'an ithnaini ne falahunna sulusa ma tarak tunda bai hudu rabon bi ba to yanzu ya za mu yi mu gano shi sai sun kace ithnaini ne fauƙa kamar an ƙara ta ne duk ta'kidi kamar inda Allah ce fadribu fawqa al-anaqi ku buji saman waya ai da an ce fadribu fawqa al-anaqi an san saman waya za a bugu wasu malamai suka ce a'a fawqa al-anaqi nan da an nuna musu can sama sama inda jijiyar take inda za ta tubtukewa ba za a ida bace ba muku hama bace nan ma fawqa sunataini yana yin sun hi biyu to me ina rabon biyu sai suka kafa hujja in ka diba akwai hadisai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da wata mata ta kawo ƙara in ka diba cikin nailul autar na imamu shaukani da sauran littattafai na abin nan na hadisi da suka kawo wannan mas'ala da ahadithul ahkam akwai ahadithul ahkam kasan akwai ayatul ahkam kuma akwai ahadithul ahkam babi na gado in ka zuwa ka wannan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi da ya rabo sai ya ba iyan sulusani kaga wannan fassara ce ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan sai sun kai aiki da wani abu qiyasul aula an gane ko malamin misbahu qiyasul aula da mutumin da ya ci miliyon ɗai an ka kai shi gidan kasu saboda miliyon ɗai da wanda ya ci miliyon uku wa ya hitanta ta aka shi gidan kasu wanda ya ci uku to ‘yan uwa mu maido hankalin mu nan ‘yan uwa guda biyu sulusani gare su dan ya ce yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kana tafnatayn falahu thuluthani mimma taraka yan uwa biyu in sun zamanto biyu thuluthani gare su to kuma cikin rabon gado diya ai sun yi yan uwa kusanci kenan in yan uwa guda biyu uktu yan uwa guda biyu li um li abbai ko kuma shaqiqai tun daban da yan uwa li ummai wadanda bayanin su shi zai zo fa in kanu aksar min dalika fa hum shuraka fi thuluth za mu zo su bayanin su mun gane ku to sai ya zama to kenan in yan uwa guda biyu sulusani gare su to balantana mi balantana ƴaƴa waɗanda su na ciki na kenan in sun ka keɓanta su sun kai can suka so samu sulusani to da wannan malamai sun kai bayani sai an kace to me yasa Allah ce fauqas nataini in sun wuce biyu bai fara da biyu din ba sai an kace dan ya nuna maka su iya mata ko sun wuce biyu ko sun kai su dubu rabon su kenan ba su haɗa dukiya shi ake ba su su raba kadiba cikin adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'ani ya tattauna kan wannan mas'ala ya kawo dalilai ya zuba dalilai duka ta ko ina ka san shinkidi mausu'a ne shin ya fara bayani shi na shigun wanga ilimi shi fada wannan ilimin shi fada wannan ilimin da an kai ilimin da ba ka sani ba sai ka rikice sai ka ketare ka fada can yalla ka cimma inda ka sani an gane ko yayi amfani da ka'ida ta tasalsul ya kawo ta ya kawo wasu ka'idodi ne ga sunan waɗanda suna da yawa almuhimu dai waɗanda ne da mun ka kawo dan saboda mu dan bayyana wa mutane sai Allah ce to wali abawaihi iyayen shi guda biyu nan uwa da uba ake nufi taglibi na an kai don kato da kato ba su aihuwa baka cewa abawaihi iyayen shi guda biyu mun kawo wannan don taglibin zalibin zakar na an kai zalibin unsa wali abawaihi iyayen mamaci suna da kulli wahidin minhuma ga kowanne daga cikin su as-sudusu za a bashi sudusi dai bisa shidda kenan mimma taraka na daga abin da ya bari in kana lahu waladun in shi na da da to kinan in bai dada hukuncin zai canza to mafhumin kin zai zo sai yusarrihu bihi an gane ko kenan yanzu idan mun yi mutu yana da yaya to iyayen shi su sulusi sulusi gare su mutun na yan mutu an gane ko sai ya bar misali da guda namiji da kuma uwa da uba to ita uwa tana da sulusi uba yana da sulusi sai a ba su kowanne ɗaya cikin shidda ɗaya cikin shidda abin da ya sauran yaro sai ya kwashi mun gane ko to fa in lam yakul lahu waladun in kuma bai da da kaga ya ce in kana lahu waladun to fa in lam yakul lahu waladun in bai da da wa warithahu abawahu iyayen shi sun ka gade shi kenan su ne ke gadon shi fali ummihi thuluth anan qira'ata akwai sai buhari da qira'at fali ummihi ath-thuluth imamu hamza da kisa'i sun karanta fali immihi immihi wasu laraba haka suke yi an ka abin da su ce mata immi ba su ce mata ba wato abin nan to kaga da al'immu yana nufin uwa al'ummu yana nufin uwa mahaifiya kenan al'ammu yana nufin nufata amma ya ummu amman ko ka ce ya jagoranta ko ya yi abin ka shine amma wani laraba su laraba sun kace ana maida ta ya unce ta kuma yamma yammama kasa da kenan wala ta yammamul khabitha minhu amma shay'a ya nufaci wani abu ko kuma amma shine ya maida abu ammama ya maida abu na ƙasa nationalize at-ta'mim da alhamza ba yana nufin an hade ba a at-ta'mim an maida abu na ƙasa nationalize an ce at-ta'mim kuma gamewa to fali immihi kaji shi hamza da kisa'i an gane ko sun karanta fali immihi fali immihi as-sulus mahaifiyar shi ita take da sulusi in babu ɗaki nan yanzu rabon gadon ya tashi mun gane ko to yanzu nan me ake nufi sai malamai sun ce nan sulusul baki ake zanci mene ne sulusul baki malam abdullahi yanzu da uwa da uba mutum da ya mutu bai da mai gado irin yaran ga waɗanda annan cikin geto suna kwana da kuɗi yaƙi aure karam sai mutuwa ta zo ta ɗauke shi kaga an yi ɓanna amma haka Allah ya kaddara ba yadda za a yi a ran ba bari cewa abu ai maza maza a kai sadaki a samu mai sauki yaran mata shekka 150 ta ishe ka gakka ja makan sai an kai miliyan guda ba su samuwa don matsala gare su nemi wanda kuka iya rayuwa ka samu wadanda su gadon ka da ka mutu baka da mai gado to kare ka ta kari in ka bar kuɗi uwa uwa da uba na adda rabo don ɗiyanan ba su shigo tun daga ubanin sauran tuwahin da ka bari kuma gayu na zan shiga da kannan ka kowa hidibi abin da game ya dauka wanda ya ga firigo shi gaba da shi can to in ka bar wasu ɗan kaya na gayanci to tsohon ka zai sa kaya irin waɗannan gayu kwashewa na za'a yi to a nan sai ana kiran shi fulufulu baki mala abdullahi tunda in an ka ce fali ummihi sulus za a ba uwa sulusi nan zai hito kamar mutum na ya mutu sai ya bar mata ya bar uwa ya bar uba ko kuma mace ce ta mutu tabbar miji tabbar uwa tabbar uba mun gani to yanzu in miji na ya mutu ya bar mata an gane ko in miji na ya mutu ya bar mata tunda babu ɗa ita mata ni za a bata rubu'i za a bata ɗaya bisa hudu zai zo wala hunnar rubu'u min mata raktum in lam yakul lakum walad to an kasa dukiya kashi hudu an ka ba mata kashi ɗaya nawa sun kai saura uku za su saura to fali ummihi thuluth kenan kaga ita mata ita uwa an ce sulusin dukiya za a bata kenan yanzu wannan dukiyar sai an buga ta tunda ba ta rabuwa daidai tunda sulusi bai hituwa cikin cikin ta kenan yanzu sai an buga ta za ta hita an gane ko ya za ta hita kenan yanzu tunda tana da rubu'i rubu'i ya hadu da sulusi an gane ko sai a raba hudu biyu sai ta bada biyu ko ba haka ba yawwa in an raba hudu biyu tabba da biyu sai a sai da wanto biyu an ka samu ku to biyu sai a buga ta cikin uku sai ta bada shidda shidda za ta basuwa kenan mata za ta dauki rubu'i rubu'i ko ina zuwa ungar sahin uwaye suna da uwa tana da sulusi mata tana da rubu'i rubu'i kenan shine hudu to eh an ka raba uku biyu raba biyu biyu an ka za ta zan biyu ko hudu an ka raba ta biyu to in an ka buga sai ta bada shidda kenan to shidda ita mata tana da rubu'i rubu'i dole sai takwas kenan sai takwas kenan ana iya buga ta mata zan sha biyu bari buga ta sha biyu don ta zo mana da sauki ka ɗauki hudu ka buga ta so uku na za ta baka sha biyu za ta baka don saboda mu yi gaugawa ne mu wuce to ita mata tana da rubu'i uku za a bata rubu'in dukiya ko uku za a bata nawa zai saura tara uwa tana da sulusi kenan hudu za a bata cikin sha biyu in an ka ba mata uku nawa ga saura tara to tara in an ka ba ma uwa rubu'i eh, sulusi hudu za a bata sun zan nawa sun zan bakwai sun zan bakwai ko to yanzu cikin sha biyan kai da bakwai nawa saura saura biyar to kaga nan ba a yi lizzakari misulu hazzil unsa yayi ne ba tun da namiji bi shi ka ɗauka mace ta ɗauki guda to kaga rabon uwa ma ya zan yanzu mun to kusan na na uba nan yadda za a yi yanzu tun da haka nan na kenan ita dukiyar za a zo ne in namiji na ya mutu da an hidda mata na ta rabu mace ta ɗauki rubu'i an gane ko tun da duke an kasa ta hudu ta ɗauki rubu'i nawa ya saura uku zai saura ko ba haka nan bari to sai a ba uba biyu sai a ba uwa ɗaya sulusul baqi lil zakar mithl hadhil unsayi shi yasa rabon gado da zancen saki da zancen ciniki da zancen abin nan saki da jinaya rauni ko na kisa ko wanda bai kai shi ba duk cikin abu abu fiqh babu abin da kai su matsala dalibin ilimin yace zai kutsa musu za a samu matsala to haka ne in mace ta mutu in namiji mutu nan dai uwa sulusul baki gare ta a ba guda suka kwasa ba ita mace ko rubu'i ko sumuni na gare ta ita na karshe yawa shine ba albaqi wanda wanda ya wanzu to fa in kana lahu ikhwatun in mutum ya mutu yana da 'yan uwa ikuwa jam'i ne waɗansu malamai sun ce a'a ba sai 'yan uwa masu yawa ba kinan ikuwa waɗansu malamai suka ce sai 'yan uwa sun kai uku fali ummihi sudus to uwanin sudusi za ta ɗauka ita uwa yanzu matsalar da aka fama in akwai 'yan uwa kamar guda tunda ikuwa lafazi na alkur'ani ikuwa ya ce ikuwa kuma bai ce akawani ba ikhwa dai in sun ka zamanto ƴan uwa bai ce kuma ukhtani ba kenan in ƴan uwa sun ka zan uku to ita uwa ba ta ɗaukar sulusul baƙi sulusi na za ta ɗauka na dukiya duk da yake kuma sun hana ta gado na sulusi kuma su ba su samun komi tun daga ubanin ba sani kuma fahimta ba yanzu idan mutum ya mutu yana da 'yan uwa uku yana da mata kuma ga mahaifi to ita uwa yanzu ba su idan mata ta ɗauki nata ita ma uwa sulusi ne za ta ɗauka tunda akwai 'yan uwa guda uku amma kuma shi uba shi zai kwasa saura su ba su samun komi amma akwai ra'ayi na ibnu abbas 'yan uwa ko biyu ne nan ikhwa saboda cikin larabci wani lokaci yutlaqul jam'u wa yuradu bihi al-ithnan ko ko al-jam'u yabda bi ithnaini da biyu shi farawa kama inda Allah ya ce in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma ya kamata ya ce qalbakuma tunda mutum biyu ne ake magana kansu kuma Allah ya ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi to sai Allah ya ce min ba'di wasiyatin yusi biha awdayn amma duk wannan rabon gado bayan wasiya ita ko wasiya sulusi da ake dauka na dukiya in mutum ya mutu yayi wasiya to yana iya yin wasiya da sulusin dukiyar shi mutum ya mutu ya bar miliyan uku wasiyar da yayi ta miliyan daya sai a bayar in ta wuce miliyan daya ana yin ta ne in magada sun yarda saboda dukiyar tasu ce in sun gama wasu ce duk ma gaba daya arbe mu mutane an gane ko to min ba'di wasiyatin bayan wasiya yusi biha wadda ya wasici da ita ibnu kasir al-makki da ibnu amir ad-dimashqi da shu'ba sun karanta yusa biha an gane ko in an ce yusi wanda ya wasiya su ko dan sun karanta yusa wanda aka yi wasici kinan ta shahidu wanda ya wasiya ta'mimi ne ta yi amma nan ta nuna yusi ga wanda ya wasiyar wato shine wanda ake gada asalin shi yusiyu ne kinan fi'il mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-damma al-muqaddara 'ala al-ya'i mana'a min zuhuriha at-thiqalu haka sun kace audainin koko bashi to nan me yasa an ka gabatar da wasiya akan bashi alhali bashi wajibi ne ko ba ka nan bane bashi wajibi ne a biya amma wasiya ba wajibi bace kuma in yanzu ga bashi ga wasiya da wanda yake farawa da bashi za a fara sannan idan cin wasiya to me yasa qur'ani ya gabatar da ita sai an ka ce a saboda wanda adda dukiya a tunatar da shi haƙƙi na ƴan uwa da ba su gado don tun da ranka kana jin wani na faɗin ni in baba ya mutu na rance da Allah ko kare ban yarda wani shi sabu kuma kai da kanka suna son su kashe ka wani lokaci to ina da za su yarda ma a ba wani cikin dukiyar kaga abuna wanda ba zai yiwa ba sai Allah ce to a kula da wancan dan bashi shi abuna wanda ko alƙali na iya kwato shi in dai ga shaidu amma wasiya kun ba dole ta ba to sai Allah ya ga muhimmancin ta a yo waɗanda daga jiran baban su shi mutu da wanda daga jiran da mata waɗanda daga jiran mai kuɗi nawa yanzu bai cin abinci gidan shi mutum nawa yanzu ya ɗauki bindiga ko ya bai halaka da mahaifin shi akwai wanda zai ɗaukar adda nan garin na akwai wanda ya ɗauki adda zai halaka ba wani sai da an ka kiro 'yan sanda kuma an ka kai shi kotu kuma yarda da cewa an kashe mai kasan wannan da an ka zo kotu ya ce na sun shi babana ne to mi kake so da ka dauki adda ni za ka yi saboda a san yana da hankali ko bai da hankali ya ce na dauke na in kashe shi to don mi za ka kashe shi ya ce to kuɗi gari ya hana ni alƙali ya ce to an sama biyar ya ce dan iska kasa yan kaɗan nan na an ka yi ta to bi kake so to kenan irin waɗanda za ka cewa wasiya in ba a hidda ta ba ai kaga akwai matsala shasta gara ma tun da ranka in ka san kana da hali yan uwanka wanda kamata kai ma kai musu dan yanzu mutane game da dukiya ba su da imani matan ka na son su kashe ka ko suna jiran mutuwarka haka ɗiyanka haka hadda wanda ka arbi yan gidansu shi ma yana yana jiran ka mutu a bashi rashin rabu a giwa ta mutu ta faɗi za su ci nama wannan wajibi na ko ka gina makarantu ko ka gina wannan ta kare gare ka a ƙasar Saudiya wani babban mai kuɗi ya mutu wani malami da ya muna daura a ƙasar Saudiya lokacin da muka ta karatu a Mahad Ali babban biloniya ne miliyardar ne amma ɗa guda gare da ɗiya guda ya bar gidaje da mutuci da kamfunna sai aka yi tawaga ta malamai bai da makaranta ko guda bai da masallaci ko guda aka yi tawaga ta malamai aka ce aka zo ma 'ya'yan shi to kun ga dukiyar da ya bar muku ko kuɗi za ku ci sai kun bar su yanzu abinda muke roƙon ku gina mishi makaranta da masallaci ko in ba za ku iya ba ku gina mishi makaranta ko masallaci yaron yace sai sun yi shawara sai da an kai wata guda ana katakka kai da kawo ƙarshe yace malamai kai ku ba mu lahiya ko da laba ba su ba yace saboda mutumin nan wai kaji mutumin nan wai baban shi fa mutumin nan lokacin da zai mutu lokacin da dukiyar nan na ga hannu ne tashi ta yana iya duk abin da ke so da ita tunda kun ga bai yi ba bai da bukata don haka mu ba mu cikin dukiyar mu haka an ka tashi wanga malami ne da yake muna wasu yayi muna abin nan daura kan alwaqf fi shari'at al-islamiyya a saudiya mallan saudiya abu jahal dan ina na tambaye ka kai abu lahabin ɗaya nana to sai Allah ce aba ukum wa abna ukum ƴaƴanku aba ukum iyayenku wa abna ukum da ƴaƴanku la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a ba ku san wanda yafi alkhairi wato kusanci na alkhairi da ku ba wanda ya jawo muku alkhairi ko kusa da alkhairi da ku faridatan min Allah kuma farida ce rabon gado Allah ne ya raba shi sa harka in tana da alaka da kuɗi Allah bai ma cewa annabi shi raba sai ce shi na zai rabu zakka Allah ya raba ta inna masadaqatu lil fuqara wal masakin ganima Allah ya raba ta wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba fai'i Allah ya raba shi ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura fa lillahi wa lirrasuli wa lidhil qurba haka rabon gado saboda mutane game da kuɗi ko annabi suna baci shi yasa Allah ya ce wa minhum alladhina yu'dhuna wa minhum man yalmizuka fi sadaqat fa in utu minha radu wa in lam yutu minha idahum yaskhatun duk inda aka raban kuɗi kamar wannan wuri duk inda aka raban matsayi kamar wannan wuri duk inda aka san can akwai wata mace mai kyau kai maza kamar wannan wuri duk in kana son kai bakin jini duniya ka zo inda akwai wadanka wurare guda uku sai in ta kama ma dole fa sai Allah ya ce to fariyatan min Allah inna Allah kana aliman hakima Allah aliman masanina hakiman gwanina sai aka karkare da waɗannan ilmul munasaba rike na nan ga ilmul munasabat me yasa Allah ya karkare da aliman da hakiman bai zaɓi irin sunaye ba saboda aliman da yawan garban gado cikan cikakken ilimi na yi shi ba irin naka ba hakiman gwani na duk wanda ka ga ya dora ya ce abu kaza a yi shi kaza to haka nan din nan na ya cancanta kai ilimin ka bai kai na Allah ba da kayi suka kayi suka ilimin Allah kayi suka hikimar Allah inda gangan kayi sunanka kahiri babu ruwan haka Allah ya ce an gane ko in kuma jahili ne kai to sai a karantar da kai don haka duk wani dan kare haƙƙin da adamu daga sukan rabon gado sai mu kawo mai ayar qur'ani a bude mai da faransanci shi gani in ya ce bai yarda ba musa abin da ya saura wallahu ta'ala a'lam allahumma to sai Allah ya ci gaba da bayani game da sha'anin gado ya ce wa lakum nisfu ma taraka azwajukum kuna da lakum mazaje kenan nisfu ma taraka azwajukum rabin abinda matan ku sun ka bari in lam yakul lahunna walad in ba su da da in ba su a hida gare ku ba ko ga wani an gane ko fa in kana lahunna waladun in matan ku suna da yaya ko da ma guda ne falakum rubu'u min rubu'u masu karatu na ba a cewa rubu'u rubu'u ba on don mani gare ta falakum rubu'u mimma tarakna kenan kuna da kashi 1 bisa 4 in babu yaya rabi gare ku in ka diba cikin tafsiri na tafsirul karimun rahman na imamu sa'adi karkashin wannan aya ya kawo waɗansu abubuwa da suke nuna wato hikima da balaga ta alkur'ani kaga da yace azwajukum ya nuna matan ku na halat kenan mata ka wanda ba ta halat ba ko kuma aure wanda an kai ba kan gaskiya ba ya ɓaci ba sa gadon ku ba sani ko mun fahimta ba yawwa to kuma wannan matakka idan tana cikin idda matsayin matakka take in ka mutu tana gadon ka sai in tana cikin idda amma banda saki na uku shi an yi sabani in mace saki na uku na ka sake ta to nan ba ta da gado tunda ko ta kare ni za ta yi wani za ta aura ban sani ko mun fahimta wasu sun ka ce a'a in ka sake ta ne don ka ta gado alkali ya gane to ana ba ta gado saboda akwai mai bari sai ya kusa mutuwa sai shi saki matan shi uku shi bar guda ita kadai wadda shi kasu ita ɗaya ke son ta gadi dukiya to alƙali in ya gane wannan shi na kwanci garin mutuwa na ko ko mutum na yana kwanci garin mutuwa an ga alamun bayyi sai arme wata mace sai alƙali shi kira da auren to mutum da ya kusan mutuwa ya aure ana ganin kamar ana son a sata cikin dukiya ba sani ko mun fahimta ba mun gane wannan ko to azwajukum ya nuna matanku balaga ta alqur'ani kenan ya an ce zauju matakka kenan wadda aure ne ingantacce dama ya akwai matsala tsakanin mata da miji qur'ani imra aika cewa an gane ko daraba Allah masalan lil ladina kafaru imra'ata nuh wa imra'ata lut kana ta tahta abdaini min ibadina salihin ko baka dan bane kenan kaga babu gado tsakanin kahiri da musulma don imra'a an ka kira ta balaga ta qur'ani kenan mun gane ko sai Allah ya ce to min ba'di wasiyatin bayan wasiya yusina biha wadda su matan ku sun kai da ita audainin ko bashi ya dai sake maimaituwa dan can wasiya da bashin nan sai Allah ya ce to wala hunnar rubu'u mimma taraktum su ko matan ku suna da rubu'i kaga la hunna sai at taqdim wa ta'khir dan a nuna su kadai adda wannan rabon kaga ce lakum nisfu ma taraka bai ce ma taraka azwajukum ba an gane ko lakumun nisfu an gane ko bai ce nisfu ma taraka azwajukum ba lakum sai ce walakum nisfu kai kadai zaka karba shi su ma matan sai musu haka to sai dai miji guda akai ba a yin namiji hudu sai an ka kuma namiji hudu kenan ya zan karuwanci amma nan sai muqabalatul jam'i bil jam'i tunda lakum jam'ina azwajukum jam'ina amma na ana nufin kowace mace da mijinta ko guda ce ko biyu ko uku ko hudu an gane ko wata mace miji wata mace wani miji mata guda gare wani biyu wani uku wani hudu to kenan kai matanka lakum nisfu ma taraka azwajukum cikin su duk wanda ta rige ka kana da rabi in lam yakun lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakum rubu mimma taraktum amma wala hunna rubu mimma taraktum in lam yakun lakum walad su mata suna da nan ma ya muqabalatul jam'i bil jam'i sai dai ba iri ɗaya bace domin namiji yana yiwa mace guda ta gare shi yana yiwa biyu yana yiwa uku yana yiwa hudu kenan ba a ce wala ha ba an ka ce wala hunna don saboda mace in guda ce rabonta in kana da ɗiya sumunin ne gare ta an gane ko in biyu ce in uku in hudu duk dai sumunin ne za a ba su sai su raba can tsakankanin su wala hunna as-sumunu mimma taraktum wala hunna rubu'u mimma taraktum mace tana da mata tana da gadon mijinta sai nan tana da kaso ɗai cikin hudu an gane ko min ma taraktum na abinda kun ka bari illam yakun ku mazaje kenan illam yakun lakum walad in ba da da fa in kana lakum waladun in kuna da ƴaƴa falahunna sumunu mimma taraktum to sumuni za a ba su ɗaya bisa takwas ko guda ce ko biyu ko uku ko hudu to min ba'di wasiyatin bayan wasiya tusuna biha audain wanda kun kai wasici da ita audainin ko bashi to wa in kana rajulun yurasu kalalatan in an samu rajulun mutun yurasu wanda an ka gada kalalatan sai sun ka ce to kalala to shi kalalan nan malamai sun yi bayani an gane ko me aka yi da kalala sun ka ce daga alkalluna wahala ne domin an yi neman wanda gado na makusanta ba a samu ba sai an ka kai gare shi wahala ta wasu sun ka ce daga daga al mukallal ne an gane ko kam hullar sarki an gane an ce mukallalun bi kaza kina an kewaye shi kenan saboda shi ya kewaye mamaci na ta nesa ba ta kusa ba wajen da ya ta'arifi na lugha malamai sun yi abin nan kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun na as-samin al-halabi kadiba cikin adwa'ul bayan fi idah al-qur'an bil qur'an zaka ga bayani mi ake nuhi da kalala a lugha da yadda sun ka cira tuta da kuma mughni labib an kutub al-a'arib libni hisham al-ansari wajen tawjihi i'rabi shi ma ya kawo dan tara daga cikin ayoyin da adda aujuhu na i'rabi masu yawa to in ana gadon mutun kalalatan kalala menene kalala mun gane ko sai malamai sun ce to anan za a gane wani abu shine cewa shankiti a cikin adwa'ul bayani ke cewa za ka gane kalala ta wata huska shine bil mantuqi wal mafhumi al mantuq shine ma dalla alaihi al fi mahallin nutq al mafhum ma dalla alaihi al fi ghairi mahallin nutq shine kenan in an ce yurafu kalalatan in ma ba a faɗe ta ba tunda an samu sabani wajen fassara ta ko zamanin sahabbai awin mura'atun an gane ko rajulun yurafu kalalatan kina awin mura'atun turafu kalala sai ce kinan walahu akhun aw ukhtun yana da dan uwa ko ƴan uwa shi kalala din nan an gane ko fali kulli wahidin minhum as-sudusu kowani yana daga sudusi akwai riwayat akwai riwayat da aka yi waɗanda suke nuna walahu akhun aw ukhtun min ummi in ka diba cikin adwaul bayan ya kawo wannan in ka diba cikin alqiraat wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam ka diba a safha ta 186 da safha ta 761 da safha ta 763 kaga qiraat shadda kenan wannan qira'a min babu tafsiri ta walahu akhun aw ukhtun min ummin to me yasa ko da ba a kawo wannan ba min ummin shanqid yace an ka dibi dilala tunda sayyidina umar da ya tambaye manzo Allah sallallahu kalala sai ce mai ya dauki ayatu sayf ayatu sayf ita ce aya wadda ta sauka karshen suratul nisa yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka sai shanqid yace an ka dauki mafhum da mantuq zai bada ta da yace kenan dan uwa mu an hada muna yan uwa sai ce yastaftunaka suna tambaye ka qul illahu yuftikum fil kalala kaji Allah zai bada fatawa cikin kalala ya za a gane ta inin mur'un halaka idan mutun ya mutu laysa lahu waladun bai da da kaga kalala ta hito kenan wanga mantsuki ne bai da da kenan kalala sharadin shi zama tomi mutumin da bai da da la far'a lahu warith walahu ukhtun yana da ƴan uwa kaga ya nuna ‘yan uwa sai za ta yi za ta yi gadon shi to shi ko ‘yan uwa ba ta gadon mutum in uba ne na da rai tunda uba yana hajjikin ‘yan uwa ba sani ko mun fahimta ba kenan sai ya nuna nan bidilalatil mantuk bidilalatil mafumi mutum ne wanda bai da ɗa kuma baban shi bai raye tunda in uba shi na da rai uktu ba ta gado wala hu uktun falaha nisfu ma taraka tana da rabin abin da ya bari ko ba haka nan bane to kuma nan sai malamai sun ce to nan yake nuna wanga dan uwa da an kai itlaki dan an ce walahu akun auktum fa likulli wahidin minhum as-sudus in yana da dan uwa ko ƴan uwa ko wani yana dauka sudusi can kuma an ka ce walahu ukhtun falaha nisfu ma taraka kenan kaga ba ƴan uwa iri ɗaya bane kenan can sai ya zama to ƴan uwa shaqiqi ake nufi wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya an gane ko ko kuma ƴan uwa li abbi wanda an ka hada uba da ita domin waɗanga ƴan uwan sun bambanta da waɗancan in ba haka nan ba da sai rabon su ya zamanto ɗaya na an ce wani kulli wahidin minhum masudusu can kuma a ce fala hani abin nan in mar'un halaka laysa lahu waladun wala ukhtun fala hanis kuma taraka ya za a ita dauki sulusi kuma ta dauki nisfi kaga sai sun bambanta kenan can ƴan uwa waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma waɗanda suke uba guda an gane ko shi ko dan uwan gogo ya risu ha in lam yakul laha walad shi zai gadonta in ba ta da tunda ai babu uba tunda mun ce kalala babu uba dare mun gane ko to walahu akun au ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudusu yan uwa li ummai yan an ce li ummai sune waɗanda uwa aka hada da su sune ake cewa yan uwan yan duhun ciki sune ake cewa yan duhun ciki abna'u ina ganin akhyaf su kiran su waɗanda an ka hada uba su kuma abna'u allat ake kiran su fa in kanu akthar min zalika in su yan uwan nan kenan sun wuce abin da ya gabata an gane ko fa in kanu akthar min zalika fahim shuraka'u fi thuluth idan dan uwa li ummi ya wuce daya an gane ko sai fahim shuraka'u fi thuluth sai ayi tarayya da su cikin thuluthi ma'ana sun ka zamanto biyu uku misali to sai ayi tarayya da su cikin cikin thuluthi shi thuluthin dukiya ake ba su su yan uwa li ummai ba su wuce thuluthi amma yan uwa li abbai suna iya kwashe dukiya gaba ɗaya yan uwa li ummai suna iya kashe dukiya gaba ɗaya in akwai namiji tare da su an gane ko tun da mata an ce su sulusani suke ɗauka ba sani kuma fahimta ba masu ɗaukar sulusani mata biyu yan uwa shaƙiƙai abin da mata guda biyu da kuma yan uwa li abbai mata guda biyu mun gane wannan to sai Allah ce fahim shuraka fi thuluth tarayya za su yi wannan yake nuna yan uwa na wajen uwa waɗanda in ɗan uwansu ya mutu ba ana nufin in uwansu ta mutu ba in uwansu ta mutu gadon su iri ɗaya ne fa mu bambanta ita uwa ɗiyanta in suna gadon ta ba su da bambanci amma in ɗan uwa ne ya mutu wanda uwa ce sun ka haɗa nan na aka yi shuraka uku fulu sai a tara su a ba su surufin su su yi tarayya cikin shi min ba'adi wasiyatin bayan wasiya yusi biha wanda shi mamacin yayi wasici da ita aw dainin ghayra mudar ko ko bashi ko ko bashi wanda yake wato baya cutarwa ina fata an fahimce ni sai malamai sun ka ce to audainin gaira mudar bashi wanda baya cutarwa nan ba ana nuhin bashi wanda baya cutarwa ba dan ana biyar ka bashi ba za ka biya wato wannan bashin ba an gane ko a a ko da bashi yastaghriqu almala kullahu dole sai ka biya shi an gane ko ana biyar ka miliyan 1 bashin dukiyar da ka bari miliyan 1 to dole sai ka biya ta an gane ko amma nan da yace gaira mudar yan qur'ani sai su kasa ganewa a ana nufin in ba bashi ne na ƙarya ba tunda in bashi ne na ƙarya kaga ai ba za a bayar ba mun gane ko sannan kuma yan ana bin mutum bashi galibi ba za a abin nan ba a shari'ar musulunci sai an biya sai dai in tausayawa za a yi in gidanka na shi kadai na kabar ma iyalanka in mutane da tausayi su ce to in gidan bai da tsada sosai a bar musu shi in koyan an sai da gidan ka bar bashin miliyan 500 gidanka shi na biliyan 1 kuma bashin da ake binka miliyan 200 sai a sai da gida a sai da gida tun gida ne mai tsada a biya abin amma ka bar bashin miliyan 10 kuma gidan da ka bari karshen ta na miliyan biyan nan to su ayawa sai an bi sauran bashi in akwai tausayi sai a ce an yahi musu ko ba karan bane eh ban ji ba eh in babu hujja shikenan eh shine abin da ake nufi bashi na ƙarya kenan to yusi biha da yusa biha anan ibnu kasir al-makki da imam ibnu amir ad-dimashqi da imam asim al-kufi su sun ka karanta yusa biha nan anabi din an gane ko yusa biha shi ko na farko waɗanda sun ka karanta min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn ghayr mudar ina fata an fahimce ni shi ko na farko wajen yusa biha an gane ko inda yace min ba'di wasiyatin yusa biha aw dai na farko shi ibnu kathir da ibnu amir da shu'ba su kadai na sun ka karanta yusa shi hafsu yana cewa sun karanta yusi anan kuma sai hafsu ya hadu tare da su da shu'ba sai sun ka koma asim kenan da asim da ibnu kathir da kuma ibnu amir sun karanta yusa biha in an yi wasici aw dainin ghayr mudar ko bashi wanda bai cutarwa ba wasiyatan min Allah wasiya ce daga Allah wallahu alimun hakim kaga sake maimaitawa Allah alimun masani na duk abin da kaga Allah ya akan ilmi na hakim ko wallahu alimun halim afwan halimun Allah mai tausayi na duk wanga da bawo da kaga Allah yayi ba dan Allah bai da tausayi na bai ce a ba wani kaza ce a ba wani kaza na fata an fahimce ni yawa sannan kuma an ka ce halim Allah mai juriya ne wasu malamai sun ka ce saboda akwai waɗanda za su nuna wannan rabon bai yi ba sai Allah ya jure ba zai musu azaba ba sai an haɗu na fata ana fahimta ta shine wallahu alimun halim ba hakim bane ashe wancan inna Allah kana aliman hakima mun gane wannan da kyau ko yawa to wannan aya ga ta nan ga ga hadisai kuma manzo sallallahu alaihi wasallam inna allaha ata kulli dhi haqqin haqqa fala wasiyata li warith ba a wasiya ga mutumin da yana gado kamar yadda uba yake cewa a bada wasiya a'a in diyanka suna aiki tare da kai to in biya za kai musu kai musu biya tunda wani danka na ya shekara 40 ana kasuwanci tare da shi an samu gidaje an samu komai to ai kaga ko ba kai zai ma aiki ba in kamfani zai ma ai ana biya shi ko sai ka ba su hakkin su ba dan can da abin nan bane tunda da shi don da an kayo hayo in shekara tamanin gari duk gado an tashi rabon gado ba su za a yi to karshen ta shi wanga yana da mata hudu yana da kusan talatin kuma an samu dukiya tare da su kuma sun yi aiki ba da musu haƙƙin su mana na ba ta an fahimce ni don ka mutu rigima ta tashi to kaji dai abinda Allah subhanahu wataala ya ce wallahu alimun halim don haka wajen wasiyyan nan da rabon gado abubuwa da musulunci duk yayi wato tanadin su ina fata an fahimce ni yawwa to da yace fa in kanu aksara min zalika mu koma wannan wurin aksara min zalik an gane ko kina aksara min almazkur yahi akhun wahid yahi ukhtun wahida kinan sun zamanto isnani daga isnani sun kafara to shine ake zancen su sai a basu su da sisi yan uwa li ummai shi li ummai din nan larabci na li umminna li abbai li abinna an gari ko shaqiqai daga shaqiqna duk sai ka iske saboda shari'ar musulunci tunda da larabci ne ake fassara abin sai ka iske abin har ya shiga cikin wato yaren Hausa wannan dai ina fatan shi dai ne abin da za mu faɗa wajen taujihu ilmul qira'at tare da cewa kuma wasu matsaloli sun bijiro na gado duk da ke ba zancen gado na ba kuma muka kokari muka yi bayani kan su gwargwadon abin da Allah subhanahu wataala ya ba mu na sani nan ya kamata mu tsaye da wannan darasi insha Allah ta'ala sai darasi na gaba idan Allah subhanahu wataala ya ba mu iko ya kaddara abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu dada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته